assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama wannan rana ta talata tara ga watan ramadan hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a inda ya daidai da sha tara ga watan uku dubu biyu da ashirin da hudu miladiya inda za mu saurari ci gaban fassaran littafin ishmawi inda ke wannan shine zama na biyu a babu siyam inda za mu saurari fassara da gwalagwalan bayanai daga fadiyatar shekul islam wasa'ak al'adam maulana shekh usman bin shekh idris fadarin city inda za mu tashi zan karanta al'ur'ani mai girma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا نو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية دعام مساكين فمن تدوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريدا لو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرب وأنئم وأبلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ce a cikin suratul baqara aya na ɗari da tamanin da uku bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da annabi Muhammadu sallama kuka yi imani da annabawa da manzanni gaba ɗaya aka yi imani da littattafai da mala'iku gaba ɗaya ya ku waɗanda imani da Allah kutiba alaikum siyam an rubuta muku an wajabta muku yin azumin watan Ramadan shine an rubuta muku ma'ana an wajabta muku yin azumin watan Ramadan kama kutiba kamar yadda aka rubuta kama kutiba kamar yadda aka wajabta alal ladzina min qablikum ga mutanen da suka zo kamun zuwanku an wajabta muku ne aka ce duk shekara ku yi azumi a watan Ramadan la'allakum tattaquna ko kwa ji tsoron Allah kuma la in kuka yi haka in kuka azumi duk shekara na wata ramadana a zamaninku a rayuwanku la alace na rantse da girman zati na allakum haƙiƙa ku tattakunan nara za a kiyaye ku shiga wuta ina ki azumi garkuwan musulmi to kaji to sai mai tambaya wannan ayan ta sauka a wani shekara ne a wani shekara aka wajabta azumin wata ramadana akan musulman duniya kuma nawa ga wata kuma wani rana yaka duba littafin da ake ce ma hashiyatu sufti sharhin sharhin ishmawi shafi na ɗari hudu da talatin da tara babu siyam da zai ce maka fa'idatin furida ramadana an farlanta azumta ramadan ne fi sanati saniyati min alhijrati shekara na biyu daga hijira shekara na biyu daga hijiran ma'aiki da sallama daga makka zuwa madina wata rana yawmul isnain min sha'ban ranar litini a cikin watan sha'ban kuma lilailataini ya halaka minhu bi ga watan sha'ban marar litini kuma hijira shekara na biyu shekara ta biyu aka farallanta yin azumin watan ramadan aka watan nan ayan akan cewa duk mumini dole ya azumin watan ramadan wata rana muka ce ran litini na rana na biyu a cikin sati in ka ce lahadi sai litini kuma biyu ga watan sha'aban kuma shekara hijira na biyu aka saukar da wannan ayan kuma aka wajabta aka farlanta yin azumi ga dukkan musulmin duniya gaba daya gagarin ka fara amfana kenan da shekara nawa kenan da fara yin azumi in ga dama za ka lissafa a yanzu misali yanzu hijira muna shekara nawa shekara hijira yanzu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar to shekara ɗaya za ka cire kurin da fara azumi kenan yanzu tuna a shekara na biyu ne an shiga al-muharram safar rabiul awwal jumada jumada rajab sha'ban akbar lanta da fara azumi kenan yanzu a musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a yanzu amma ga dama tun da sha'aban ta wuce mun shigo da malan yanzu daga biyu ga watan sha'aban zuwa talatin kwana nawa kenan yanzu kuma iya kuma na tara ga wata da fara azumi kenan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da kwana talatin da bakwai shi kenan in za Allah faranta muku azumi ne daga wannan ayan sai ka je can aya na biyu a can inda Allah ke cewa faman shahida minkum shahara falyasmuhu amma a can ya wuce to da shi za a yi azumin tunda an ce an farata mun azumi da shi za a yi azumin ana ce shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatun min alhuda wal furqan za ku yi azumin ne a cikin wata ramadana shahar ramadan a cikin wata ramadan allazi unzila fihi alquran wanda a cikin shi ne aka saukar da alqurani alquranin nan an saukar da shi ne wato daga can fadan Allah aka sa mala'iku suka dauko shi a daren laifin kadari suka zo da shi sama ta daya baitul izzati na kowa da aka dace a dauko shi din nan daga fada daga fada Allah ne zuwa sama ta daya baitul izzati amma zuwa nan kasa da shi a zo a kawo don ansalama daga sama ta daya zuwa nan kasa a kawo shi ma samu wata shida wata rabi'ul awwal sha biyu ga wata aka aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mhm ta ɗauko shi ne daga can fadan Allah zuwa nan sama ta ɗaya don a rage mala'iku masu kawo aiki musamman jibrilin domin ce za a ɗauko daga fadan Allah a zo da shi nan to nisan tafiyan daga sama ta ɗaya zuwa fadan Allah ya fi ka zo nan duniyan daga sama ta ɗaya ka zo nan ƙara ka juya ƙara ka juya so miliyan saba'in da an rage aiki ne babba ka zo da shi nan sama ta ɗaya shi za ka ce wata nemi albarka wanda a watan Allah azza jalla yana yin gafara ga musulmai na duniya a kowace rana a kowane awa ɗaya Allah yana yin gafara ga mutum musulmai mutum dubu ashirin mutum dubu ashirin rigi-rigi duk awa ɗaya amma fa duk awa ɗaya duk awa ɗaya mutum dubu ashirin awa goma fa nawa kenan dubu ɗari biyu awa ashirin fa dubu ɗari hudu ga kuma awa hudu safaya ga lissafa a duk awa ɗaya ala ne gafara ga mutane dubu ashirin wanda da ya niyan sai musu azaba sai ya ƙona su ba wai mummune masu kula da sallah masu istighfari salati halala tauhidi salati zakaji ba masu kiya ibadu yadda ya kamata ba wanda suke wasa da ibada wanda ya kamata a zindila da kona su saboda shigowar watan sai Allah ya duk awa ɗaya mutum musulmi mutum dubu ashirin gafara daga nan har daren laifin kadari wanda kuma daren ta zo ya ci gaba ɗaya duk musulmin duniya gaba ɗaya an gafarta musu wanda suke ibada an gafarta musu saboda falalan Allah wanda masu bacci a wannan daren kuma musu gafara saboda akwai masu ibada masu ibadan a musu gafara saboda Allah azza wa jalla da falan shi da rahaman shi su kuma kuma su san daren ba suka kuma sa ta bacci su ma musu gafara saboda masu kiyama lailan nan su kuma sun fanshe su na ga dai ba da tabiwa shi gaba daya inda mutum mumini ne sai Allah ce salamun hiya hatta madala il fajri mhm wannan ranan ba kuma jin sai aminci daga fadawa rana har zaɓin lawan alfijir to Allah ce sha Ramadan wata Ramadana wata da mai alfarma aka ce watan ya shiga Allah yana sa a buɗe ƙofin aljannatai gaba ɗaya kuma Allah yana sa a buɗe ƙofin rahama gaba ɗaya kuma Allah yana sa a kulle dukkan ƙofofin wuta gaba ɗaya ƙofin jahannama sakara lazza hudda ma hawiya duk Allah yana sa ana kukkulle su aljannatai kuwa jannatu adanin da ƙofofin hawan dana dubu ɗaya su ake jannatin na'imi jantal firdausi jantal ma'awa darul salam darul qarar darul jalal ala illiyin darul hayr aljanna ne alhayr to duk ana bude kofofin gaba daya da wundunan gaba daya ana zubo da rahama ga al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ce sha Ramadan allazi unzila fihi alquran ana kuma daura shedanu shi sai ga ibadu ya yawaita a wajen musulmai mu'minai sabo ya karanta da da daure su ibadu sai su yawaita kuma sabo kuma su karanta mhm shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi kuma shari'a ne ga mutane musamman musulmai muminai za ka ai ta wa'azi ai ta wa'azi ai ta wa'azi malamai a gidajen redo a anguwanni a gidaje tafsiri ne karanta qur'anin ne shirina ne wuturiya ne ashafa ne dala'il ne zikiri ne salati ne istighfari ne ko ina da ina ibadu sun cika alfarmashi ga wata ramadan ramadanin karim ramadanin karim ramadanin karim annabi ce Allah ya ce watan rajab watan Allah ne watan sha'aban watan manzo Allah ne sallama ramadan kuma wata ne na al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ummatun muznibatun wa rabbun gafur zace duk musulmi mumini wanda ya mutu a cikin ramadan an mishi gafara ba tambayin kabari an mishi gafara an mishi gafara ba tambayin kabari mata ramadan saboda zuwa darajar watan ya ramadan allazi unzil fil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin da kuma zaka ji ana kanta ayoyi masu yin bayani filla filla tun daga basmala har fatiha har baqara al imrana nisa'i hayyatun nasi ana karanta ayoyi ana bayanai filla filla kowane malami da irin gwargwadon fahimtar shi kowane shehi da irin gwargwadon fahimtar shi wasu tala qur'ani a ta karantawa wasu su sauka daya wasu su sauka biyu a watan wasu sauka hudu wani ma kullum sai sauka so daya wani ma kullum ya wuce ɗayan ma biyu ga ila masha Allah wa bayyanatin ana ta yin bayani filla filla ana ana yin bayanai a watan Ramadan mila huda na shari'a wal furqan wasu kuma ta alqur'anin filla filla karanta warattar nahu tartila karantawa kadai ta kaman ka ce ne ya ubangiji ka ce ne azumin Ramadan wanda shi ne za a yi azumin da yaushe ne za a ɗauki nan azumin ana ce faman shahida minkum shahara a cikin ku duk wanda ya ga wata ramadan fale sun ku koyi azumin wata ramadan gaba daya duk wanda ya ga wata to shi kenan azumi da kuma wanda bai gani ba ya ji labarin an gani shi kenan shi ma azumi ya danganta ko kuma ce fanni fanni kamar kashi uku ne akwai wanda suke da kokarin duba ganin watan da kansu akwai kuma da kuma ba sa duba suna jiran masu duba su gani su ba su labari akwai wanda suke kuma wani waje daban gaba ɗaya wajen ma ba a masa rayuwar menene watannin musulunci ba balle ta yazin ramadana to shi na kashi uku na farko masu ganin wata masu duba masu kokarin duba duk wata suna duba suna bibiya suna lissafin kwanaki to shi ne mutum ya gani to shi ne azumi wanda kuma ba sa damuwa da duban watan su kuma da sun ji an faɗa su kuma dole su amfani da masu ganin sun faɗa su kuma sai azumin yan ukun su wani mutum na alkiyayi ko yana gidan yari can wani waje kuma ba a gaya musu ga watan da ake ciki ko mutum na wani waje ne mai shakatawa wani waje ne mai alfarma wani babban hotel ne wanda saboda hutawa ko wani harkar shi ne kawai ba mu asanin wani wata ake ciki na musulunci ko suna karkashin kasa a sai suke kasuwanci suke harkokin su ba su sanin mani ake ciki da na tamfilinci zuwa irin wayannan masu malam masu lalura masu uzurin ko suna karkashin teku ne ko suna karkashin ginin kasa ne ko suna wani waje ne inda ba su abin da ke ciki za su lissafin kwanaki talatin ga ɗaya ko su azumin shi ko wani ta suka suka yanka ko sai su azumin a ciki azumin kwan talatin ko shi kenan a duk shekara sai an kwana talatin kawai su kuma nasu kenan har ilimi akwai faɗi kenan ba wanda ba ba shi daman yin azumin ba kenan kuma kowa an sauƙin shi a irin yanayin sauƙin shi in kana da himman dubawa an gaya maka daga kana gani to yi wani kuma bai da himman duba to masu duba sun duba sun ce sun gani to kai ma kawai shi kenan yi kana ƙarƙashin dutse ne ƙarƙashin ginin ƙasa ne ƙarƙashin ko ƙarƙashin wani jini ne ko su manyan benaye ne wanda ake cashi ake hutawa in ka shiga wani gidan ko wani manyan hotel din suka zaton da a ce ma za a kyale ka daren kama kawai ka huta nan kawai da ya ishe ka zai kuwa an ga wasu jina-jinan eh na rigi-rigi to kaji an fahimci wannan abin da shafi sashin wani lokaci ne ya kamata a yi azumi ne ganin wata kenan ko mun bayani ran nan in Allah sa kaga wata na Ramadan ne ko na Shawwal ne ko Zulqa'da ko Zulhajji ko Al-Muharram ko Safar ko Rabiul ko Rabiul Akhir ko Jumada Awwal ko Jumada Akhir ko Rajab ko Sha'ban ko Ramadan din ne an kaga watan ya tsaya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah so bakwai dan ka bai fata kafa 33 dubul makatun wabar zawal matun mulana shamar tijjani da anhu ya ce duk wanda ya haka ya karanta fatiha kafa talatin da uku to a watan Allah zai buɗa maka ba za ka yi talauci a watan ba ba ka shiga cikin halin ƙaƙani ka yi idan ka ɗauko littafin ishimawi ɗin abu ɗaya ka ji sai da muna wata ramadan ɗin ne to a bayan kan wata ramadan ɗin bismillahir rahmanir rahim babu siyam wannan babi kenan wannan a cikin shi za a yi bayani akan azumi tun daga azumin ramadanan har zuwa azumi na nafiloli da na sunnoni da za ka ji a babin insha Allah wa sawmu ramadan azumin wata ramadana faridatun farali ne ma'anar shi ala kulli musulmin akan dukkan musulmi azumin ramadana farali ne akan dukkan musulmi yasbutu kuma shi azumin ramadan yana tabbata ne da sharaɗa guda uku kamar haka na farko bi kamali sha'abana da cikin kwanaki sha'aban ya yi kwanaki talatin in sha'aban a shi tara ba a ga wata ba ya kai kwana talatin shi kenan kawai sai a niyan azumi kuma kawai insha Allah na biyu a wabi rati adalaini ko kuma mutane adalai mutanen kirki mutum biyu su ga jinjirin wata shine su ga lil hilal jinjirin wata mutane biyu adalai su ga jinjirin wata ko mutum biyu aw jama'atin ko ko jama'a mustafizatin masu yawa ko mutum biyu adalai sun ga wata shikenan ya tabbata a ɗauki azumi ko mutane uku daga nan zuwa ɗaruruwa shi ne mustafizatin daga uku an shiga jam'i a garin wata amma in mutum biyu adalai an tabbatar za a ɗauki azumi balle sun kai uku balle sun kai masu yawa amma a wannan shi kuma akwai sharaɗi masu ganin watan ya zama to mafi kyau a cikin su mazaje ne amma in mata kaɗai su ga wata ta ba azumi ba in dai mata ne kadai gomin yawansu ba azumi daga nan watan mata ba idan mata kadai su ga wata gomin yawansu ba amfani daga nan watan su a tashi da azumi duk gari gaba da ko duk ƙasa ba mata kadai ko kuma bayi kadai su ma ba za a tashi da azumi su daga nan watan bayi kadai ba ko da ku bayi maza da mata inda bayi ne kadai to ba dauki azumi saboda su ba idan akwai ƴaƴa cikakku mazaje da kuma wasu mataye sun gani sai za a dauki azumi ko kuma da mazaje cikakku ƴaƴaye da bayi sun gani sai a dauki azumi amma inda ba mazaje baligai yantattu masu hankali to ba amfani da ganin watan mataye kadai a dauki azumi ba ko kuma bayi kadai a dauki azumi ba ko kuma yara kadai shine ce bi kamali sha'ban azumi na tabbata ne in sha'ban ya cika kwan talatin abubakar adalai ne ko kuma daga nan watan mutane guda biyu adalai lilila sun gajin jirin wata aw jama'atin ko kuma jama'a musulmin masu yawa yadda ka ji wannan sharuɗan guda uku in ko dai shi abin cikin kwana talatin ko kuma shi tara a da mutane biyu su gani ko fiye da haka mutane biyu shi ne sharuɗi na biyu kenan ko suna da yawa na uku kenan to ka zalika filfidiri inda ka ji haka haka ne yake a sallar idil fidiri idan an kammala azumi na ramadana suna ko dai 29 ga watan ramadan a samu adalai su gani su su biyu ko mutane da yawa su gani ko kuma in ba su gani ba to ramadan ya kai talatin to sannan sai a yi ƙaramin sallah to tambaya da mutum ɗaya fa zai ga watan ramadana shi kaɗai ya gani ba wani gani sai shi shi kaɗai ne kawai ya gani ba wani gani sai shi a farkon tashin mala ɗin ba wani gani sai shi ya ce to shi dole ya azumi ta mala ɗin sai ɗauki niyya ya sahur ya niyya ya ɗora azumin shi amma shi kaɗai wanda bai gani ba shi ba zai yi ba idan ya ce ya gani ma shi kaɗai to ko da baka labari ba kai ba ka yi ba amma shi kaɗai ya gani to shi zai azumin kuma ba daman ya sai ba zai yi ba in ya ce to ni kaɗai na gani kuma shari'a ta ce ba za a azumi saboda gani na ba to dole dai azumi in ko in ko ya ki azumi ya ci abinci zai ramuwa da kafara ba shi ce ya gani ba to wanda ya gani yayi jiki magayi tunda ya ce shi kadai gani ba shi ne ma sai ta yi ba amma a na farko in kuma ana ƙarshe ne ramadan ya kai shi tara sai ce ya ga watan ƙaramin sallah shi ba a yadda shi abincin gobe ba eh sai sauran an riga ba daya an azumi tare da shi sai an azumi tare a sallah tare ko da ko zai kama nashi ya misali talatin ɗaya ne eh ai na farkon ne zai gane ƙarya kenan yayi a na farkon ƙarya kenan yayi nan da ba wanda gani duniya su shi kadai dalilin haka saboda annabi salama bai dogara da ganin shi shi kadai ba sai ce jama'a a je a duba a gani an ga wata an ga wata sai bai amfani da kashafin shi ba bai amfani da ilimin shi ba da wani da mukamin shi sai ni na gani ai ni na gani kowa tashi da azumi sai bar ganin wata kan hannun al'umma gaba daya eh amma wasu yan kawai daga kawai sun sun sai ya rasu lafiya mun ga wata ta to kowa kama kowa kama bakin shi a dauki azumi eh wai inda kai ne ni za ka gaya mu ganin wata ni za ka gaya mu ganin eh balle shi fa annabi Allah fa mursali ba ma ba ma wali ba da kai na ke zuwa ake cewa kai wali ne ga mutan kawai sun ce sun ga wata kai ku gani ba ni za ka gaya ma ni za ka gaya ma ganin kashi tun wata annabi fa ka sabon shi amma sai kawai ba ta ga wata kuma ya da labarin saboda harkan azumi ne annabi muhammadu annabi muhammad salamun ya ce wa samu ramadan barizatin ya zubutu bisa mali sha'aban aw zuratil adalaina lil hilal aw jama'atin mustafizatin wa kadhalika fil fidri to kaman akaramuka Allah mai littafin Ismail Arfa'i dan dariƙan ya madar rufa'i mai littafin ishmawi dan dariƙan rufa'iyya ne mai littafin ishmawi dan dariƙan rufa'iyya ne a rufa'i dan dariƙan rufa'iyya da kamar da shi ne ake ninyan azumi ninyan azumi kamar da shi ne ake to wai bai ta siyam mutum yana kwana da ni azumi ne fi awalihi a farkon daren azumin ran da yau an ga watan ramadan ya tsaya a wannan daren ne za ka yi sahur ka ci abinci ka sha abin sha sannan ka yi niyya an kai ni a wannan daren shi kenan walaisa alaihi albayatu albayatu kwana da niyya fi baqiyatihi a cikin sauran kwanaki ramadan walaisa alaihi bai zama wajibi a gare shi ba wato idan kai niyya ran da wata ya tsaya a wajen mu malikawa wannan niyyan ta ishe ka har ƙarshen wata amma wajen imamun shafi'i radalanu ya ce a kai niyya a kowane dare kai niyya a kowane dare kai niyya a kowane dare shi ne mafi kamala su domin ai da gani azumin ai da da aka kira sallah ai ka ci abinci ai ka yi gwada baki ko a shi wani azumin ya yanke maka kenan ka mata masu haila a azumin sai kuma haila ya zo musu kaga wannan niyyar ta yanke kenan in za su ƙara wani sabon azumin sai sake sabon niyya hala dauke sun san wanka ta ce su sake sabon niyyan azumin wancan halan da ya zo to ya ya yanke musu wancan niyyan da suke na farkon wata mhm ga mu haihuwa misali jinin biki da ma sai ta haihu za ta na azumi a farkon wata kan tsakiyar wata sai ta haihu kuma kamata ya fita kuma misali kuma sai kuma jinin ya dauke sai ta sake sabon niyya yana kuwa da a cikin malikiyar ne imam malik zalan ya bada fatawa guda biyu na farko dai wannan wannan guda ɗaya nan niyya ya isa farkon wata zuwa ƙarshen wata na biyu kuma kullun kai niyyan shi kuma shi yafi kullun kai niyyan shi yafi Allah mani notu ta yamsha da malana farilatin ni kenan kana sahur kai niyya kana sahur kai niyya shi kuma ya fi ƙarfi da manyan waliyan malikiya haka suke yi amma abin da ke nufi annabi sallallahu alaihi ce hilaf ummati rahmatin sabani ga al'umman kamar yi malaman al'umman rahama na mana sabani manyan manyan malaman al'umma na rahama ne sabani tsakanin manyan malamai na al'umma na rahama ne haka kuma haka ne ce ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum iktadaitum sabai na dukansu kamar taurari ne duwanda ko kama kuka rike kuke koyi da shi kun shirya kun shirya kun shirya kun shirya hmm gaje ma sai an ce imam malik ya ce kaza ka dauka ta ishe ka dan shafi'a ya tsaji imam shafi'i dan hanafiya tsaji abu hanifa dan hanbali ya tsaji ahmad bin hanbali ko ne ya ishe shi hmm amma da yaso samu ne kullu da kai ne ya shi fi wai bai ta siyam fi awalihi wa laysa alaihi albayatu fi baqiyatihi mutum ya niyyar yin azumi a farkon daren da aka ce an gabata in su samu neman a daren ya tarawihi ya mulailin da muke raka a goma ko raka ashirin wajen mutanen makka ko talatin wajen mutanen abu hanifa muna mun fi raka a goma ne mu malikiya tarawihi kuma a fara ta ne ran da wata ya tsaya nan kuwa mafi yawanci an fi farawa a ran da aka azumi ɗaya ga wata ana fara ne kuwa ran da watan ya tsaya kuma ran da aka ci an ga watan karaman sallah shi ma ran shi ba za a yi ba inda ramadan ya fita shawwal ta shigo da muka nan kuwa ba mu mafiyanci ba a yi sai ɗaya ga wata ran da aka azumi ɗaya kuma ran talatin ma ko an ce an ga watan na shawwal shi ma zai ga ana yi sunan nafila ne dai itilaf ummati rahmatin ana niyya ne kwara daya na azumin ramadan ya gamsar a malikiya amma bai zama wajibi akan ka kullum sai kai niyyan ba amma kai niyyan kuma to yafi yafi yafi ni ma haka nake yi tun an ka ɗauki azumi a karamaka Allahu tun daga asuba zuwa yaushe ne sai ce ai wa yutimmu siyam ila al-layl mutai cika azumi tun daga lokacin da sahur zama a fita tashi to zuwa fadawa rana ina zuwa dare ina zuwa fadawa rana zuwa fadawa rana in rana ta fada shikenan sai bude baki sai sallar magariba insha Allah in ka azumi kuma rana ta fada to kamar da shi ake so kai bude baki aka raba kallon ita wa mina sunnati yana daga cikin manyan sunnonin annabi Muhammadu ta sallama ta ajiyar fidiri gaggauta buɗe baki kamun kai magariba a zama ta kai buɗe baki kayan zamanto baka buɗe baki ba sai ka sallar magariba ana kiran sallah kamun kai sallan kai buɗe baki da abubuwa kamar haka in kana da hali ka samu ruwan zanzam ka siya ka ijiye Allah buɗa mana ka siya kullum za ka buɗe baki ga ɗan ɗiba ko da kofi ɗaya ne in ka ɗan ƙananan roban nan ne ka ɗauki guda ɗaya ka yi buɗe baki da shi zanzam zamzam zamzam to na biyu su shine kayan marmari kayan marmari kamar lemu ko ayaba ko gwanda ko gwaiba ko abarba ko kankara ko oro ko ruman ko inabi da makamantansu da shi mun kai buɗe baki da kayan marmari annabi ce ba wanda ya san adadin ladan da za a baka sai Allah azza wa jalla in ka ce misali za baka walada ko miliyan ko biliyan ko trillion ko trillion ko quadrillion ko heptillion ko octillion ko centillion ko heptillion ko miliyan duk ka rage ka takaita na ce ne ba wanda ya san adadin abin da baka nan lada sai Allah azza wa jalla ai lissafi ya lissafi ko ai ba shan kai kashin lissafin ba na gani ma na san lissafi kenan ta ce ba wanda ta ladan ko sai Allah azza jalla eh kaga zan farko number 1 yin bude baki da zamzam na biyu da kayan marmari ko da kusan kana ne sannan mataban uku shine kai da dabino dabino dabino dabino annabi sallama ya ce in kai buɗe baki da dabino idan kai buɗe baki da dabino sannan kai sallar magarba za a baka ladan sallah ɗari hudu ba a raka ɗari hudu ba sallar magarba so ɗari hudu in kai buɗe baki da dabino kenan kuma kai da kayan marmari ne fa ko kai da zamzam yi wani ninkin Allah kaɗai ya sani number one a darajar ruwan zamzam number two mene kayan marmari na uku dabino sai na hudu in ba dabinan sai ka samu ruwa mai zaki-zaki amma ko farau-farau ko ko a ɗan ƙara ruwa ko kunu a ɗan ƙara ruwa amma mai ɗan zaki-zaki ba kawai ba ba zaki ba kamar irin su jinja ɗin nan su lemun kwalba suka kinan na zaki na marmari su mai ne kamar za a shiga misali da gwargwar ce fanta ko pepsi cola menene sun shi mirinda sabin of to na asalin na asalin talakawa kenan ɗargunan zamani kuma ga sunan barjak to kayayyakin zaki masu ruwa ruwa shi ke bi ma dabino to in ba wani kan zaki shi ne shi ne sai ka sha ruwa hawa hawa ne duba littafin da ke sama hashi ta subti wani bayanin na a ciki na a ciki annabi muhammadu sallam ya ce ita wa mina sunnati ya ga cikin sunan baki sallam sunna mai karfi ta ajilin fidiri gaggauta buɗe baki wa tahir suhur da kuma jinkirta sahur shi ma jinkirta sahur akalla annan wajen mu najeriya misali ya ce kamar karfe hudu ga sahur ɗinka misali in alfijin a kitan misali karfe biyar da rabi ne misali to kawai biyar kai inda bai kai da rabin ba kaza minti ashirin shi kenan yayi in dai kaji an ce ana misali alfijin a kitan karfe kaza misali a ce maka karfe biyar ta kare kamar minti goma kamar alfijin ɗin kare kamar minti goma ya danganta daga yanayin ƙasa nan na ci karfe biyar ne to wani wasu kuma biyar din malu kila lokacin an ta ballo tun da ya ce alfijir na shi da karfe kaza a kowane kasa kake to ka rage minti goma akalla inda hali kuma rabin awa to ka kammala sahur ɗinka shi kuma yin sahur a ƙarshen lokaci shi ma ibada ne na cin gashin kanshi akwai falala akwai daraja sosai sosai amma da misali mu nan Najeriya misali a ce alfijir na kita na kita karfe biyar daidai sai kai buɗe masu karfe sha ɗayan dare ka kwanta abinka da gadi ci abinci an ba baka ladan sahur ba buɗe bakin nan ka zo ka san darajar shigo buɗe bakin nan in kana yi a duniya duk abin da ka ci za mu ka hisabin shi loma loma loma loma duk abin da ka ci za mu ka hisabi a kan shi sai dai abinci guda uku abincin da kaci na buɗe baki ba maka hisabi a kan shi da abincin da kaci lokacin sahur ba hisabi a kan shi da kuma ka yi bako ka kamshi abinci ya ce ya rage ka ci ba hisabi a kan shi yi za na ganci in ba ta janiya ba da rika sai hankali za ce loma ma abinci ma ka ci sai an maka hisabi a kan shi rigan da ka sa sai maka hisabi a kansu riguna wanduna ba ba kan ba kai magana magana ibada za a za maka sabi ba ba kai misali kawai kan salloli kan azumi kan zakka kan haji abincin da ka ci ya aka ka samu kuɗin ya aka ya ka samu ka ci kuma da ka ci ya wani irin ci ka yi ka yi ci irin cin da sunna ta ci a yi inda annabi ya ce a yi koko duk tufafin da ka sa su ma za mu tambaye ka su tuntuni sun rube sun diddige duk an tashe su ma wannan rigar naka ne ina gama kamanta da ita to ya kai kasa kudin tafiya ya kai kasiya kuma da kasa ila da kasa ka yi sabo iri kaza ka yi sabo iri kaza da ita aka sai da yasu gifari sai da salatu annabi sai da la'ilan lahun sai da katon alkurani istighfari salati halala alkurani nafiloli musamman shiga cikin ɗariƙin tijaniya wa dumu ala mukaffiratil jara'imi wa azama naf'an salatul faridati mm yana daga cikin ibadu masu girma wanda ake kankaran zanubai saboda su babban su su ba kamar zata fatil magulika wa azama naf'an ce salatul faridati mm kamar da sunnati ta ajiyar fidiri wa tahiru suhur ya ce wa haisa wata shahar don lokacin da ka ji labarin wata ya tabbata an ga wata ƙabla alfajiri ka hankula alfajir wajen ba sauran azumin ranar ya waje ba gare ka wa illam yasbut in kuma kwanta bacci har gari ya waye labarin ganin wata bai bayyana ba illa ba da fajiri sai ba ɓula alfajir sai bayan takwas tara ko goma ne ma ka ji labarin a ce an ga wata a gari kaza yake nan kayan baki ya zama wajibi wajibal imsak kayan baki ya zama wajibi mu labudda min kaza dalkal yawan kuma makawa babu dole a rama azumin wannan ranar ko ya rama daya in kuma ya ce shi ba zai kame ba a yi tuje mu mai niyya ba ya kai an ga wata ba ba mu samu labari ba ai wannan zalunci ne a wannan ba adalci ba ne wallahi ne ba kame ba eh ba zai kama bakin ba to ya ci abincin ramuwa da kafara na kan shi na guda 61 lokacin muna yara an taba haka lokacin muna yara da daɗaya sosai yanzu na lokacin a gidanmu akwai su ma sa'ala da kabiru gidi suna ɗinki a shagon gidanmu shagon ma ba alhaji to musi akan mu je gidan gobe sun su abinci eh sun aike yin ma mun je mun sayo musu abincin irin ƙasa ɗaya ranar nan sai ga labari ya zo a gidan rediyo eh ai ce lalle ce wata ya tsaya haka nan da masu imani suka kakkama bakin su a wanda kuma ce da cin a shi kenan kuma a shi ake fi ramuwa da kafara a ga masu imani masu ilimi sun kama bakin su a lokacin nan wa amma wasu suna jin cikawar sanarwa daga fata mai mataba sarki musulmi sai su kashe rediyon suka ɗibi girki su ɓashi sannan suka buɗe wai wai wai ai su ba su ci ba to ga ai ƙa'idan addini ana sa kuma ilimi ne ba kawai da kai ko ra'ayi ko ko tunani na ko a gani na ko ko a ra'ayi na ba to wanniyatu yin niyya kuma qabla subuti shahari kamun tabbatan labarin ganin wata ba datin matacciya ce misali ga yanan hatta launawa har ma da tutun zai niyya misali yau shi tara ga watan sha'ban an ci a duba wata lallai lallai an ba da wani a duba wata duban farko a shi ne shi tara duban farko kenan shi kuma kawai zai zawa zai kwanta ya gaji shi kai wala na sama dole ma a ce an gani kawai kaji wannan zamani wannan yanayi wala dole ba a ce an gani kawai wala a bai na ya ci abinci kawai yanayi abinci ya kwanta ya barci bai jira labarin gano ta tabbata ba ya ce ya ɗabi girki ya kammala kuma ya ninya ya kwanta barcin shi kuma aka waye gari an ga watan kuma a ce dai bacin nan daga bayan labarin ganin ya tabbata an ga wata shi amma shi dai bai sani ba sai bayan bulo alfijir to wani azumin nashi matacciya ce kuma ba daman ya ce da ci abinci haka nan zai kame bakin shi in ya kame rana ta fada bayan sallah sai ya rama daya bayan sallah sai ya rama daya wanda ya ninya na azumin gobe tun bai tsaya an ga labarin cewa an ga watan ba eh to ba wallahi na gaji ne dole ma wallahi an ga watan ma ko da yake nan ko kuma kace dalawa ne ni dai kasani ne azumin zanna amma da Allah dan da ce ba kyau Allah kai wa da Allah ka ji labarin watan da Allah ka tashe ni shi kuma sai manta bai tashe kan ba duk da kayan nan yin shiriri ta ne ba wani niyyar da kai ba ka da azumi ne kawai tunda baka tsaya ka samu garantin cikakken labarin ganin watan ba ko ganin shi ko ko an gashi ko ko ba ganin shi ba ku samu labari ba ba ka da garanti na kenan ya ka kwana to ba ka da azumi dole kuma ka rike bakinka ka kama baki kana kana kana bin mu kana raka mu kana ka bi ayari kenan mu mun azumi kai kuma kana kama baki eh ai na shi ba azumi ne ba kama baki zan shi al imsakun kama baki eh namu ne saumu nashi ko imsaku eh bayan sallah kuma dole shi rama daya an fahimta shi ne wani yato yin niyya kabda su wata shari kamun tabbatan ganin wata wani ne da kai kwanta kai bacci ba da latin ba ta ciya ce hatta launawa hamma da mutum ya niyyan azumin amma kuma kabla ru'yati kamun a ga watan sun ma asbaha musan aka waye gari lam yakul ya waye gari kuma bai ci abinci ba wa lam yashrab kuma bai sha abin sha ba sun mata bayyana lahu musan labari ya bayyana a gare shi anna zalika al-yawm cewa wannan ranan mai ramadan daga cikin wata ramadan ne lam yujizihi wannan niyyar da yi bai isa mishi da komai ba wayam suku dole kuma ya kama bakin shi ana akali gabarin cin abinci wa shirbi fihi da kuma shan abin sha a wannan ranan lihurmatin shahari saboda alfarma wata ramadan wai kadihi kuma ya rama bayan sallah to kaji rigirigi ne kamata matsayin zali sai dan waiwaye kuma dan tafiya wajen karatu ne kamata ya tsaya na fata muku farko wani shekara ne aka wajabta azumata ramadana ga al'umman duniya gaba daya misali annabi na makka ne ko ko yana madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana makka an farlanta tauhidi da sallah amma azumi sai da aka zo garin madina azumi sai da aka zo garin madina eh an zo garin madina garin muhajiruna garin ansaruna a nan ne ya zo hijira na shara ta biyu ranar litini kuma biyu ga watan sha'aban aka faranta azumin wata ramadan in sha ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ka tambayan farko kenan tambaya na biyu shugaban mu annabi muhammadu sallallahu ya yi azumi a rayuwar shi shekaru guda nawa eh da shekara tara ya yi azumi a rayuwar shi shekara tara kaga a makka shekara nawa yayi a cikin annabta goma sha uku a madina fa yi goma to kaga a hijira shekara na biyu aka kawo bayanin yin azumi kan ce daga biyun nan a gani a goma an tara daya tara kenan to guda tara kenan yayi ko to wasu suka ce a wannan littafin gashi littafin da ke ce ma hashiyatu sufti sharhi sharhi littafin ishmawi aka ce zance guda biyu wasu suka ce ya cika so biyu ma'anan an azumi kwana talatin talatin so biyu a tara an an cire biyu saura nawa saura bakwai to duka bakwai nan guda ashirin tara ne duka bakwai nan ashirin tara ne duka bakwai nan ba su cika ba ashirin tara ne guda biyu ne kadai suka cika talatin talatin so biyu ɗaya zancen ma in ji ibn hajar al-asqalani wanda ya sharhin littafi sayyid buhari mai fatawul bari kenan yace gaba ɗaya ma annabi so ɗaya ne ya cika ta kai talatin ba sai biyu ba ne nan ne maka sabanin ya ka so ɗaya ne ko sai biyu ba wanda ce ya kai so uku cikawa su kai talatin talatin inda sabanin ya tsaya ko so ɗaya ne ko so biyu amma duk duniya gaba ɗaya ba wanda ce ya cika azumi ko da so uku daga so ɗaya ne sai so biyu aka wasu ka ce so biyu ne wata so ɗaya ne ba shi ma so biyun ba shi kenan ba amma in ɗaya ne duka an itifaki gaba ɗaya wancan sun ce ɗaya ne ko wani mace ya biyu haka cikin biyu akwai ɗaya ga kenan itifaki gaba ɗaya kan ɗayan nan ba kan na biyun ne yake tunanin wasu sun ce ya kai biyu sun ce bai kai biyu ba da kuma dai biyun ne a cikin tara a haɗa bakwai da biyu to Allah ka rahama a bi rahama gurin in Allah sa wata da ya tsaya ko a ce an ga wata gurin ba da ban ce dole sai ka tace dole sai an kai a'a in dai an gani kawai a dauki azumi in kuma an gani kawai a ije a yaman ma dudatin sai kuma dalili na uku ko a ce bayani na uku idan wata ya zama na addinin musulunci kwana 29 sai aka sabo sai aka jinjiri ne bai da girma sosai bai da girma in ko watan ya cika ya kai talatin to doron da tsaya zaka shi kuma da girma ne zaka shi da girma ne kuma zai daɗe in ko bai cika ba watan shin tara ne zai dan siriri kuma a sama bai wuce minti arba'in da biyar in ko watan ya cika talatin sannan wata ya ballo za a ganshi da girman shi kuma zai kai wajen awa ɗaya da rabi to kada ka ce ai ga wani wata gani dan farere gaskiya ji an cuce mu shi ne za ce ba gota ba Allah ya isa shi ne ji ce ba gota ba wallahi wannan da ya cuce mu ne kawai a an wata ya cika to da girman shi ke fitowa suna misaltawa su malamai kamar jinjiri ne ya haife shi jinjina kamshi dan wata tara da kwana goma yanayin girman shi daban in kuma zauna kuma a ciki kuma ya samu kamar shekara biyu da na ka haife shi eh ko shi kaɗai da wasu watanni din ya fito da girma sai a mamaki za ga wayan shi ma ya fi wancan dan wata tara wanda ya daɗe a ciki da ba ka haife shi daga wayan shi da basiran shi ba ɗake da wanda ya daɗe kamar shi ba a shi da kace imam malik galanu imam malik namu shi ma haife shi a ciki ya samu ya zana waje shekara biyu ne a ciki shekara biyu zuwa in samu a ciki to kaji na shi ne bayani na uku na magana ganin wata ne cewa ɗin na ne bayanin wanda ya ce ga watan in sun kai mutum biyu za a ɗauki azumi gaba ɗaya ko sun kai mutum uku ko fiye da haka za a ɗauki azumi amma an mata ne kaɗai suka ce sun ga wata ba a ɗaukan maganan mata dan sun ce sun ga wata ko su su hamsin ne in dai mata ne kaɗai ba a ɗauki maganan su ba amma da a cikin sa akwai mazaje ƙwara biyu zaɗin duk mata ne da za a ɗauka ko kuma bayi ba a ɗaukan zancensu don su ce sun ga wata inda a ciki ba a ya'ya zai dan kuwa akwai ya'ya yantattu kenan irin mu kenan to alhamdulillah sai sai azumi kuma saboda sadda zari'ati a toshe baraka aka yi bayani annabi sai da mutum zai zo ce muku ina ga annabi a baci kuma ya ce mun wata ya tsaya a azumi ya ga ɗauka yaya eh za ka ta ƙare ko satin a rayuwar shi ya ce duk wanda ya ce ya wata shi kadai to sauran kasi azumi sai shi yayi a hukuncin ma inda ya ce annabi ya ce shi ne to inda ba wanda gani shi ma din bai gani ba amma a bace ya ce annabi ya ce yayi shi ma an ba shi dama ko bai ba komai eh are kuwa wanda annabin ya toshe baraka ne to da kare ya ce muku in mutum ce ya ganin a bacci eh in mutum ce ya ganin a bacci ne ce azumi to lalle azumin kuma kuma ku dauka kasan da a ce an yi haka da an samu makarita da yawa da an samu makarita da yawa rige-rige ai a wannan zamanin rige-rige ai zubairu kenan a ya tsabo wani zai mako magana kawai ya ce shi ya gani kawai saboda son ka firi bai ganin ba ya ce ya ga annabi rigirigi alagiyayi ga ga wani hukunci tambaya wai na lungu suna ji ni a nawa na ka duba littafin shafi 444 shafi 444 a cikin fa'idatin man halaf bidda laƙi da mutum zai ratsa da Allah ya ce ya saki matan shi huwa sa'im shi ne azumi amma sai ce la yafduru ala hamin wala baridin ala hamin wala ala baridin yace ya ratsa da Allah shi azumin nan da yake a yau ba zai bude baki da abu mai sanyi ba kuma zai bude baki da abu mai zafi ba kuma yace an yi bude baki don abu mai sanyi kudin abu mai zafi matan shi ta saku eh billahi allazi la ilaha illa huwa shi azumin da yake ba zai bude baki da wani ruwa mai sanyi ba kuma zai fada da wani ruwa mai zafi ba ko abu mai sanyi ko abu mai zafi ba sai lalle ruwa ba yace in ko ya bude baki da wani abu mai sanyi ko mai zafi matan shi ta saku to tambaya in baka so ta sakun ya za ka yi in dai ka so ta saku to sai ka sha ruwan sanyi ko kana so ka sako sai ka sha lifta ka sha ruwan zafi shayi ko kunu ko koko amma da tambaya ki dan sanin ba ka so auren ya rabu ne mhm da ya zaka yi eh to mafita cikakke aka ce in kana so ka kare wancan rantsuwan na gaba daya matan ka zauna lafiya lau musamman kana da matan dama na dama ya ce ne ba zai buɗe baki da abu mai sanyi ba wanda mai zafi in ko buɗe baki matan ta saku kaga a ce akwai matan kenan don da wanda a ce an sha ruwa ya salama garba isha'i sai zai kwanta da ita zai kwanta da ita ya kwanta da ita shikenan azumin ba shine ta yanke ba da mutum da tunda aka kira sallah ta yanke shine ce ba zai buɗe baki ba da wani abu mai sanyi ko da wani abu mai zafi sai sai sai da matan shi matan shi na nan kenan to kaji nan kuma na muku bayani shafin da hudu da arba'in da biyar ne akan abin da ake so samun fara buɗe baki da shi kana da hali ka sai ruwan zanzam ko an ba halin ruwan zanzam ka sai kayan marmari kamar lemu ko ayaba ko gwanda ko abarba shi kuma ya fi za a baka lada bil adadin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san adadin ladan da za a ba wanda ya bude baki da kayan marmari lemu wannan ko ayaba wannan ko gwanda dinnan ko kankana ko abarba ko oro da makamantansu mhm number 1 ruwan zamzam number 2 kayan marmari kan sai na uku sannan shine dabino dabino annabi muhammad sallama ya ce wanda ya buɗe baki da dabino za a ba shi ladan sallar magarba magarba magarba so ɗari hudu in dai ka ci dabino ka yi buɗe baki da shi kenan ga sallar magarba to za a baka ladan magarba ne ba raka ɗari hudu ba magarba magarba ɗari hudu raka nawa kenan ne raka kenan dubu ɗaya da ɗari biyu in ka samu dabino kuma da ya ce annabi ya ce ita unnara wallo bi shi tamra burka ciyar da abinci a wata ramadana dan ku samu falalan wata ko da ko da tsagin dabino ne ka san tsagin dabino ka san tsagi to rabin ka samu dabino kwana daya ka raba bi ta tsaye to nusu kenan rabi kenan to wannan rabin ka ma ka raba shi biyu shine shiqu kenan shine rabin rabi eh rabin rabi dabino dai ka raba kashi hudu eh to ka bada koda wannan kashi ɗayan Allah zai hana ka shiga gidan jahannama Allah zai kiyaye ka shiga gidan jahannama kai sarka da dubino a Ramadana dan kwayan wannan dan kudan wannan shi kudin nan kashi ɗaya cikin hudu kuma ga shan bakalan azumin ka shi ma da kuma yace dubi shi ma wanda ka ba dubino ya ci komin girman shi da mukamin shi da wilayen shi da darajar shi inda ya ci irin ladan da ya samu da yawan azumin kamar a baka kamar shi gaba daya ba za a rage nashi ba ba kwaci shi za a yi ba abin da aka bashi ko lada biliyan nawa ne wanda ba ka man shi annabi muhammadu shi ne arzikin ce fa inna fi suhuri barakatin wani kuma a cikin sahur akwai albarka wannan gatin da na faɗe shi wa da lahu wa da hadisi ya zo annahu cewa shi duk abincin da aka ci na buɗe bashi ko sahur la hisabu fi ba hisabi a ciki wala fi kudur sa'imi wala kuma a cikin buɗe baki na mai azumi abincin da ka ci na buɗe baki ba wai dabino kurin ba kai su misali ka ci dabino ne ka sha rake ne ka sha ka sha lemu ne kankana ne abane orane ka diga sallah ba ka abinci ba a ji abincin buɗe baki to wannan ba hisabi a kan shi da kuma na sahur shi ma ba hisabi a kan shi sai ko na ba ko idan kayi ka rage abinci ka bashi ya ci shi kuma daga baya ya rage ka ci shi ne ba hisabi a kan shi an banda shi duk abin da ka ci na loma ko ko kurɓe ruwa sai muka hisabi a kan shi ai alkiyaye rigi-rigi yau dan dakata daga nan mu gani bismillahir rahmanir rahim an gani ko wa sallallahu ala nabiyil karim sai number 1 min azumi ne allahumma inni nawaitu siyam shahr ramadana farilatin salasuna yawman aw tis'un wa ishrun shine ne azumi kenan ne azumi kenan so da koya ma yara ko da koya ma yara da koya ma mata Allahumma inni nawaitu siyama shahr ramadana faridatin salasuna yawman aw tis'un wa ishiruna shine niyan azumin ramadan mhm an samu wannan sai na biyu kaga dama ce ne mutum wai baitu siyama mutum dole ne yi niyya ya kwana da niyyan azumin amma ya ce mata launawa ko da mutum ba zai niyya mun kuma kabla su ta shar kamun tabbatar ganin wata wannan niyya nashi ba da latin sai yin addu'a kuma ga yin addu'o'in buɗe baki addu'o'in buɗe baki yana da mutu ganin in za ka ci dabi nan kamun ka ci dabi nan ko kamun ka sha ruwan ko kamun ka sha lemun ko gwaiban ko abarban ko gwandan ko kakanan ko zanzan ya ce bismillahir rahmanir rahim allahumma laka sumtu wa ala rizqika afadartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim allahumma laka sumtu wa ala rizqika afadartu biya maji allahumma laka sumtu wa ala rizqika afadartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim daga nan ga dama sai ka kurbi ruwan ko dabinan ko kankanan ko oran da makamantansu ko addu'a na biyu ga yana shi kuma sai ka ce bismillahir rahmanir rahim zahaba zamma'u zahaba zamma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insha Allah wajen addu'a na biyu ka ce Allahumma laka santu kafin Allah na yi azumin nan ne saboda neman yardanka saboda kai ne azumin nan wa ala rizqi a fadatu kuma daga shi kuma alhamdulillah nayi bude baki da wani abu daga cikin yankin arzikinka Allah fataka bala mini ka amsa min wannan adda wannan azumi da nayi inna ka tsala alim da kai mai ji ne kuma masani ne nabi kuma sai zahaba zamma'u zai ka ce alhamdulillah yanzu dai an kira sallah kishi ya riga ya tafi zahaba zamma'u kishi ya riga ya tafi amma dai gaskiya wab ta tsoruku an dai jarabi jijiyoyin jikinmu an jarabi jijiyoyin jikinmu amma Allah da wata talajar amma lada ya tabbata insha Allah ne wata talajar insha Allah amma lada ya tabbata insha Allah la sai nan bafo sai kuma addu'o'in da ake yi bayan an yi sahur na farko shine a karanta Fatiha kafa daya li'ila fi ƙurashin ƙafa ɗaya sai a maimaita allazi adaman min ju'in ƙafa bakwai wa amana min hafin salasan ƙafa uku karantawa ne duka sai a tofa a ruwa a sha maganin bugun azumi in mutum yana so kada ya ji bugun azumi da zaran ya sahur sai karanta face ƙafa ɗaya sai karanta li'ila fi ƙafa ɗaya zai mana ta alzaɗa ma min ju'in misali yace Ibrahim li ila fi quraish ila fi him li tasta yusuf fala budda ba'd al bayt Allah ya daman min ju'in Allah ya daman min ju'in Allah ya daman min ju'in shine so bakwai sai mu tawa amana min khafin amana min khafin amana min khafin shi so uku shi kuma Allah ya daman min ju'in Allah zai sa maka karfi ne da koshi ba ka rikishi da wahala da yunwa ba shi mace kuma amana min khafin zai kaka duk wani shari gaba daya na zahiri da baɗini harana ta harana ta faɗa karanta ake sai a tofa a ruwa a sha maganin bugun azumi an ga wannan sai number 5 shi kuma za karanta bismillah da marahim kafa bakwai fata kafa bakwai a tofa a ruwa sai a shafa a ciki wanda ya haka Allah zai kiyaye shi jin bugun azumi da kishi da yunwa da gajiya da wahala insha Allah wancan karanta ne a tofa ruwa sha cikin bismillah da fata bismillah bakwai fata bakwai shi ma karanta sai a tofa ruwa sai ka zika zuba hannun sai ka zika zuba hannun daga na dama sai ka shafa cikin gari daga rigan ka ka shafa a cikin wasu kuma fata da lilafi sai kuma wannan za a tofa ruwan ne sai ka sha duk wanda kai ɗaya ne in ka dama ka biyun duka a can zama za ka sa ma'u zamzam ko a rudu bati ai alfawakihu a tamaru alhulu alma'u shine shine bude baki da ruwan zanzam ko da kayan marmari ko ko number 3 a tamaru da bino na hudu kuma alhulu wato kake abu masu zaki masu ruwa masu zaki mhm sai na biyar alma'u sai ka juya fallan mhm an ga fallan ga nan shafi na biyu sai ga bismillahir rahim kafa goma sha tara rubuta sai innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin uyun innal muttaqina da rabbihim jannatin na'im innal lil muttaqina mafaza ko mhm sai kuma ulfa da jannatin lil muttaqin gaira ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz zai ma shara mana bil gaibi qala bila qala babila arwa bila arwa babila sa'ada bila sa'ada babila duk manyan mala'iku ne sa'ada bila sa'ada babila allazina yahmiluna al-arsha gaji go sunan su kenan annas samaniya sun su ta kudin sun su kudin za ka nasa za ta fati ko ga ta nan zuwa karshe ne fa'idatin dalabar jannata man ka taba fi da madana wanda ya rubuta wannan addu'in nan da ayoyin na autar ramadana wa sharabahu ya shashi bilaban al-baqari da nonon saniya harrama Allah da zadu alan nar Allah ya haramta wuta ta wani jikin shi manyan malaman kusa na da suna rubutawa ana ba mutane gida gida wani lokacin a kwalaba lokacin a zamanin kwalaban APC wancan lokacin don da rubuta wannan ka sa nonon saniya ka sha Allah ya haramta wuta ta wani ka shi ne sai suka da shafi na uku gancan ko shi wannan ismi ne shi hatimin hatimin nan a baya ga can hatimin la ilaha illallah muhammadu sallama ce bismillahir rahmanir rahim wanda ke neman wilaya da rinjaya wajen halittu da kwarjini da ɗaukaka da alfarma da farin jini wajen duka halittu gaba ɗaya da biyan bukatu a wajen Allah da samun biyan bukatu wajen mutane ‘yan annabi Adamu ko maza da mata wanda ke san haka to sai ya buɗe baki da wannan hatimin amma sharaɗi daga nisu ramadana daga ranar da aka ce ramadana kai sha biyar ga wata ya kan amfani da shi ila kamalihi kulli yawmin salatu maratin abu ga wannan hatimin kafa uku daga sha biyar ga wata zuwa ƙarshen wata kullum ka sha daga sha biyar ga wata an gane shine nisu nisu ramadana in ka yaka za ka zama wali za ka san farin jini ga mutane da ɗaukaka da alfarma da biyan bukatu wa shirbu wa man fa'ala zalika fa innahu yara ajban min al-mali wanda ya ne zai sha mamaki zai ga abun ban mamaki min malin duniya wal izzi wal jahi wal uluwi wal manzalati tun zai fara ciki daga abun ban mamaki daga dukiyar duniya da buwaya da girma da alfarma da ɗaukaka da samun manyan matsayi da dafa'i dafa'i na kare shirin makiyan zahiri da baɗini ga nan ba da zalika azzama Allahu qadarahu duk wanda ya haka Allah zai girma darajar shi yana laƙi a wajen a tsakanin halittu gaba ɗaya wa hadal hatimi wa musuku bi quwwatin wannan hatimin ka rike shi da ƙarfi sosai sosai wata bahal bihi anan nasi kai rowan shi a wajen mutane kaga ba kowa wa innahu sirrun azimin sirri ne mai girma la yudihi li ahadin illa bi malin kasir mutum kada ya bada shi face sai ba shi dukiya mai yawa mutum kada ya bada wannan sirrin face sai ya ba shi arziki sai ba shi dukiya mai yawa misal alfa dinarin ka misalin dinari dubu aw man amanahu gaitul amni ko kuma wanda ka amince mishi matakan amincewa wata za ka kuma kai da shi sosai to wannan shi hatim gayi nan a gidan farko ta sama musallasi ne ko gidan farko ta sama an sa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko gidan daya la ilaha illallah na gaban shi muhammadun na gaban shi kuma rasulullahi to ta tafi wasa kuma inni amantu bi rabbikum fasma'un ila dukhulil jannah قال يا ليت قومي يعملون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين da zuri ne mai girma an ba ku shi kyauta arha saboda Allah saboda annabi Muhammad sallama wanda yake da shi ki taimaka mana bai da shi amma kai karka ba shi kyauta ya ba kuɗi ka buga miji kaka ba shi kyauta kuma ka kuma ka ba shi zai buga ya ba kuɗi kai ka buga mishi kan ka bashi je kuma ya gudu da shi da haka nan za mu tsaya insha Allah sai Allah kai mu gobe almajirinku Usman idan su fazariya insha Allah la ilaha illa Allah sallallahu alaihi la ilaha illa Allah sallallahu alaihi la ilaha illa Allah sallallahu alaihi Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام ربنا